محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan yammaci na lahadi daren litini yau muna hudu ga watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1445 a kidan miladiya yau goma sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mun da wannan majalisi mai albarka a wannan cibiya ta alkhairi markaz abdullahi bin abbas domin ci gaba da karatun wannan littafi mufsidatul qulub littafi da ke bayani akan ababen da ke gurɓata zukatan ɗan adam su da zuciyar ɗan adam daga nagartacciya ta koma kishiyan haka ababen da suke sanya zukatan ɗan adam su kangare wanda zai jawo musu hasara da taɓewa a duniya da kuma mummunan makoma ranar tashin alkiyama Allah ka tsare mu muna nan a cikin cuta ta biyu ita ce attaraf wato attaraf kamar yadda muka yi ta bayani wato shi ne mene ne ma'anar attaraf shi ne mene facaka da miƙe ƙafa a cikin ni'imomin duniya har ya shagaltar da mutum ya mai ya mantar da mutum al'amarin Allah karatu da muka yi satin da ya gabata malam ya kawo mana irin yadda alƙur'ani mai girma yake zargin facaka da kecere ni da miƙe ƙafa cikin ni'imomin duniya malaka mana abu na farko cewa alƙur'ani ya ƙidaya masu facaka da miƙe ƙafa a cikin ni'imomin duniya da kecere ni ya siffanta su da siffan zalunci da kafirci malaika wani faɗin Allah subhanahu wata'ala wa taba allazina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin mun ji kuma fassara wanda al-Imam Ibn Jarir at-Tabari yayi mu wannan aya mai albarka sannan abu na biyu malaika mana cewa facaka da miƙe kafa cikin ni'imomin duniya yana janyo wato azaban gidan lahira malai kafa hujja da fadin Allah subhanahu wataala fa khalafa min ba'din khalfun aba'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya har muka ji maganan Ka'abul Ahbar wanda yake nuni akan cewa ya gano wata aya a cikin Al-Qur'ani wacce tana bayani akan sifofin munafikai wannan aya ita ce wannan aya da malai ya kafa hujja da ita ka'abul ahbar ya fassara ta da cewa abinda ake nufi da wattaba'u shahawat shine suna yawan shan kayayyakin maye suna barin sallah suna yawan wato wasa da ludo da kwado da irin waɗannan ababen suna bacci ya shagaltar da su daga sallan isha'i da sallan asuba sannan suna wuce wuri wurin cin abinci suna zarfafawa sannan kuma suna barin sallan juma'a ya ce wannan shi ne ma'anin faɗin Allah wattaba'u shahawati ko kuma aba'u salata wattaba'u shahawati aikinsu kenan sannan mun ji na uku cewa facaka da miƙe ƙafa cikin ni'imomin duniya da ke cire ni yana jawo halaka wato halakar da mutane a rayuwar duniya wannan yakan fasa ta Allah har Allah subhanahu wata'ala ya halakar da al'umma mala ya kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wata'ala wa kam qamsamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'da qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinukum la'allakum tus'alun har ma da ya nakalto daga al-Imam Ibn Kathir cewa Allah subhanahu wata'ala da yake ce musu kar ku gudu ai ba maganan gudu kuma ku koma zuwa inda kuke facakan nan kuke kecere ne kuka miƙe kafa cikin ni'imomin duniya mali ya ce wannan kamun Allah na musu wani abu ne salin izgilanci yawwa ana musu izgilanci ne ku koma cikin gidajen ku mana manya-manyan gidaje cikin dukiyoyinku ku koma cikin manya-manyan motocinku da riguna da ababen ci da ababen sha da kuke kecere ne da shi ku koma can mana ai ku manya ne ai kun fi karfin kun fi karfin wasu kun daren matsara to wannan kaman wani izgilanci ne Allah subhanahu wata'ala yake musu to ina jin inda zamu tashi shine abu na hudu mala yace at-tarafu sababul li halakil ghayb kecere ne da facaka da miƙe kafa cikin ni'imomin duniya yana jawo halakar da wasu a wancan aya da ta gabata yana jawo halakarwan duniya Allah ya halakar da al'umma. To, wannan shi kuma zai mana bayani akan cewa facaka da miƙe ƙafa cikin ni'imomin duniya yana jawo halakan wasu. Shi ne malaiki ce, Inna azal mutarafina, ƙarya ta'adda ila ghairihim. Cutarwan masu facaka a cikin ni'imomin duniya masu kecere ni, cutarwansu yana ɗarsanuwa yana faruwa har akan wanda ba su ba fayuhule ko a ƙawamahun ko fayuhule ko a ƙawamahun bai sababi tarfihim su halakar da mutanensu saboda irin kece renunsu da kuma facakansu a cikin ni'imomin duniya ko kuma fayuhule ko a ƙawamahun sai a halakar da a halakar da mutanensu ba su karan kansu masu facakan ba mutanen ma da ke rayuwa tare da masu facakan sai a halakar da su saboda irin facakan da masu facaka a cikin duniya suke yi qala ta'ala Allah mai girma da buwaya yana cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawlu fa dammarnaha tadmira Allah ce idza aradna an nuhlika qaryatan idan muka nufaci mahalakar da wata alƙarya amarna mutarafiha sai mu umarci mutarafiha ‘yan facaka a cikinta masu mulki da sauran masu kuɗin da ba su san haƙƙin Allah a cikin dukiyoyinsu ba masu mulki da masu kuɗi su ne mutarafiha Allah ce amarna mutarafiha sai mu umarci masu facaka a cikin duniyan a cikin wannan alƙaryan wa fasaqu fiha sai su dora fasikanci a cikin wannan rayuwa wa haqqa alaiha alqawlu daga nan sai kalmar azaba ya tabbata akan su fa dammarna ha tadmira Allah ce sai mu darkake su darkakewa malamai sun yi fassarar wannan fadin Allah subhanahu wataala amarna mutara fiha da fassara guda biyu ko dai fassara na farko tunda ya ce amarna mutara fiha sai mu umarci masu kecere ne masu facaka a cikin duniya wato umarni ne na kaddara bi ma'ana sai mu kaddara ma masu facaka a cikin kisi ta facaka shine ma'anan amarna bi ma'ana kadarna sai mu kaddara masu facaka su tike cire ne su su kauda kai daga addini su kauda kai daga umarnin Allah ko hanahanansa fa fasaqu fiha sai su ta fasikanci su ta fasikanci wa haqa alaiha alqawlu daga nan kuma sai kalmar azaba ya tabbata akan wannan alƙarya fadammarna ha ta dimira sai mu darkake ta darkakewa fassara ta biyu amarna mutrafiha sai mu umarci masu facaka a cikin duniyan bi ta'ati sai mu umarce su lalle fa su da'a ga Allah to maimakon su da'a ga Allah fa fasaqu fiha sai su kan gare mu Allah kun gane bambancin fassarar guda biyu shi wancan amarna mutrafiha na farko wato umarni ne na ƙaddara wato kaman Allah ce mun riga mun zana mun rubuta cewa za su za su fasikanci su kecere ni sai abin da suka ga dama shi kuma wannan umarni na biyu umarni ne haƙiƙatan an ce ku yi da'a ga Allah to maimakon su yi da'an fa fasaqu fiha sai suka fasikanci sai suka yi fasikanci a cikin duniya fa haqa alaiha alqawlu sai kalmar azaba ta tabbata a gare su fa dammarna ha tadmira sai muka darkake su darkakewa mali yace wala allaka tulahizu fi hayatin nasi me yuwa kila zaka lura da kyau a cikin rayuwar mutane a yau anna fasadal mutrafina la yaqtasiru alaihim lalle fasadi na in kesere ne a cikin duniya fasadinsu baya takaituwa a kansu bal ya ta'addahum ila ghairihim da'iman a kowane lokaci zaka ga fasadinsu yana ƙetare su masu fasadin har yana cinciɗuwa yana ƙaruwa zuwa ga waɗanda ba su ba wa yaj'aluna an-nasa yatafalla'una ila ma fi aydihim har sai sun sanya mutane suna kwaɗayin abin da ke hannayensu wa yuhawiluna taqlidahum za su yi ta ƙoƙari su kwaikwaye su me yake nufi idan ka lura da kyau sai ka ga duk irin yadda shugabanni da masu kuɗi suke to hakanin za ka ga talakawan ƙasa suna zama idan aka jarabce ku da shugaba ɗan gayu ɗan facaka to hakanan gwamnatin gabaki ɗaya za ta koma 'yar facaka to hakanan kuma talakawa su ma za su koma 'yan facaka idan aka jarabce ku da gwamnati shugabanninta kawai 'yan holewa ne 'yan kiɗa ne da rawa to haka nan za ka ga gwamnatin ta koma 'yan kiɗa da rawa daga nan haka nan al'umman za su koma 'yan kiɗa da rawa da haka duk irin yadda gwamnati take to haka nan za ka ga talakawa suna zama irin suna rikidiya suna zama irin yadda gwamnatin ta gwamnatin su take sai ka ga ko wani shiga ne shugaba ya zo da ita ba kuwa sai ka ga mutane suna ta kokari su ta kwaikwaya anan na taɓa buga misali an yi lokacin da kawai 'yan ƙasa suna kallon abace yana wata irin shiga su ma sai suka koma suna yi sunanta tazarci kun gane inda shugaban yake haka talakawan su ma suka rikide suka zama to haka nan zaka ga duk 'yan gwamnatin haka take haka nan an taɓa yin matan Obasanjo tana wani irin shiga sai ga matan musulmi ma wanda kaga ba su haɗa addini ba amma ga suna kwaikwayonta to haka galibi abin da ke faruwa kenan idan ya kasance gwamnati shugabannin gwamnati suka zama masu irin wata ɗabi'a ta facaka to haka nan za ka ga gwamnatin ta rikide gabaki ɗaya ta koma irin wannan facakan to haka nan kuma za ka ga cewa talakawa su masu rikide suna bin irin yadda shugabannin su take to shine nan malam ke maka bayani cewa idan masu facaka suka zama a cikin al'umma cikin masu mulki da masu kuɗi to za ka ga cewa galibin mutane su ma kawai facakan nan ke burge su kamar yanzu kalli irin halin da muke ciki a Najeriya babban burin 'yan Najeriya mafi yawan mu babban burin mu shine kowa ya kuɗi kuɗi kowa yanzu kuɗi ya tasa a gaba menene haka amma ba ya tashi ne Allahumma sayyiban nafi'an Allah ka sauka mana da ni alfarka mai amfani to irin yadda shugabannin suke sai kaga talakawan suna komawa haka sai kaga talakawa suna komawa haka shi yasa wato idan muka tashi zami zaɓi to sai mun rika tantancewa akwai 'yan sharholiya da shagali kawai a miƙe ƙafa a ji daɗi irin waɗannan shugabannin kar mu zaɓe su kar mu zaɓe su saboda haka za su rikidar da gwamnatin ta koma ƴan sharholiya haka na mu maƙirƙiri za mu koma ƴan sharholiya ga da shi ƙirƙiri yanzu mun lalace kowa kuɗi kawai yake so kowa kuɗi ya za a yi ne ya samu kuɗi ya sai manya-manyan motoci na kecere ne ya gina gidaje kaza iyakanta kenan kuma inda za ka gane matsalan ce na so ga kowa in ma baka samu ranka hakan ba to idan ka je asibiti ba za ka samu magani ba in dai ba irin asibitin su bane in kana tafiya a titi ba za ka samu kariya ba in dai ba ka zuwa irin su bane a irin sifan da suke fitowa da haka in kana son ka yi mutunci a cikin al'umma yanzu ka zama mai kuɗi ko ta kowace irin hanya kuma ka samu kuɗin kaga inda gurɓace ya faɗa mana me yasa saboda shugabannin mu haka amma ka hada da zamanin su sardauna sardauna har ya mutu ba shi da gida kuma ina faɗi ina ƙarawa duk irin yadda ka ji ana ce ban sardauna sardauna sardauna shekara fa biyu da wani abu yayi akan mulki shekara biyu da wata shida sardauna yayi akan mulki ba shekara takwas ba har ya nemi wani ƙarin shekara hudu algata na haka yake saddauna shekara biyu ne da wani abu yayi akan mulki ko shekara uku bai kai ba amma dubi irin aikin da aka fafata a ƙasar nan tun daga gine-gine da cibiyoyi na ilimi da cibiyoyi kai babu abin da bai yi ba asibitoci makarantu hanyoyi galibin ma'aikatan gwamnatocinmu nan da kake gani gine-ginen na zamanin saddauna ne to amma shekara biyu ne da wani abu yayi kuma har ya mutu saddauna ba shi da gida ba shi da gida shi yasa wannan gidan ma da kake gani a Kaduna gwamnati ta bar mishi daga ƙarshe ma dai aka mai da shi Arewa House tun da shi ma ba gidan shi bane da haka yanzu ka iya nuna wani gida kace gidan Sardauna ne haka shugabannin yanzu suke wane ne zai yadda ya hau mulki ba maganan gwamna ake yi ba magana ne na prime minister arewa ga baki daya amma a ce gidan da zai zauna bai da shi gidan da zai zauna bai da shi ko ciyaman ya wuce wannan ne ba maganan gida ɗaya ba ne gidaje ne ake magana na alfarma to ballantana a ce yau ka ka zama gwamna a ce ya gama gwamna amma tsaye da gida ai ba wannan maganan ake yi hannun jari a kamfanoni manya-manyan kamfanoni har da kamfanonin kasashen waje kaji ana taɗin mutum ya mutu yana da miliyan ɗari kaza ko biliyan kaza biliyan kaza kuma abin ban takaici duk wannan tsoron kuɗin ba zai hana shi ciwo ya kama shi ba tunda cikin hikiman Allah sai ya takaita ciwo na hannun shi mutuwa na hannunsa kaga da a ce ana siyan mutuwa a je a bata cin hanci ga talakawa mun bari mun lalace da maimakon a ɗauki wani alhaji duk nan ba a zuwa kwashe shi da kawai aje a ce to nawa za mu baki maimakon ki ɗauki alhaji ki ɗauki liman da shi ga matsala da shi da mamu to sai Allah ya rufe asiri duka waɗannan suna hannun Allah ne da mulkin da dukiyan da duk wani kyale-kyale da ake yi ba zai hana mutuwan ba kuma akwai mutumin da na sani idan aka je aka ɗauko mishi ruwa tun a wancan lokaci sama da shekara ashirin da biyar nake gaya maka ba maganan ba maganan wace wata ba wannan naku ne ruwa ainihin mai kyau suwan irin na dacan to da wani irin abu ake budewa ba a fa hannu ko a bude mishi saboda tsoron kar cuta ta kama shi duk an gama wannan kuma cutan ta kama kuma an mutu an mutu sai ne to wannan al'amarin mun gode ma Allah da Allah ya bashi a hannunsa wannan zai iya zama darasi ga wasu su sassauta akan irin wannan facakan da suke ciki khamisan abu na biyar mala ce a tarafu sababan lil qu'udi an al a'mali salihah yana sabbaba mutum ya doge ya zauna ya ƙi kyawawan ayyuka mala ce qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya faɗi fil mutrafina akan masu facaka wanda suke nutsa suna facaka a cikin ni'imomin duniya Allah zai na lam yuqiqul jihada wanda sun kasa yin jihadi li shiddatil harri saboda wai tsananin zafin rana wa atadu bilal sun doge a cikin inuwoyi wal amakin al barida da ainihin wurare masu sanyi shi yanzu ya saba da daki da AC ko da fanka ya saba da mota AC office AC duk inda je AC to yanzu a zo a ce mishi ana son kawai a zo a yi wa'azi amma akwai rana a wurin ballantana a ce yanzu ana son a fita da awa a fita ƙauye ana son a je wani ƙauye ne wanda abincinsu in ma ta shi sai ya amma ya kila ma yana ce ma zai mutu misali ruwan rijiya ne buɗaɗɗiya ko murfi ba ta da shi ba na bohol ba ba na suwan ba rijiya ce buɗaɗɗiya nan za a ɗiba muku ruwan kawai kai bismillah ku shasha a ce to yanzu ana son a fita da awa zuwa ga tafarkin Allah da awa za a yi akan hanyar Allah to ballanta na ce za a je yaƙi ban ma kawo muku maganan yaƙin ba ne saboda yaƙi ƙololon al'amari ne amma kawai ka je batun yanzu za a fita ne da awa a tafarkin Allah za a je waɗansu 'yan ƙauyaku da ke kewaye da gari ƙauyaku ne in za ka zauna sai dai ka zauna a tabarma ko na keso ko tsohuwar tabarma in za ka ci wani abu sai dai kila a ce an ɗan dafa dankali ko rogo da ƙuli ko da gyaɗa ko kuma irin shinkafan nan ya kamala irin ta ake ce a gurin da'awa an gunji ai ba daɗi ake ce a gurin da'awa ba kila in Allah ya sa ne lokacin damina ne a samu waɗansu a samu kaɗe a samu a samu kanya irin waɗannan amma in ba lokacin damina bane haka nan za a ɗanɗana wannan wahala ga kuma zafin rana kuma za a shiga daji ne kila sai dai wani lokaci ma sai an shiga fodi wani lokaci ma ko za ku tura to wanda ya saba da facaka da kecere ne abinci na alfarma sutura na alfarma abin hawa na alfarma wurin kwanciya na alfarma gidaje na alfarma bai san wahala ba sam sai ka zo ka ce to alhaji fito yau da kai za mu je da'awa ya kake gani to shi ne nan ma yake kawo yake cewa su waɗannan in kecire nan sun kasa yin jihadi a tafarkin Allah saboda zafin rana saboda sun saba da inuwa sun saba da zama a wurare masu sanyi sai kawo wannan ayin da ke cikin sautin tauba domin ya kafa hujja da ita sai ce farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf rasulillah Allah yana batu akan munafiqai yace farihal mukhallafun waɗannan waɗanda suka ƙi fita yaƙi sun yi farin ciki bi maƙa'adihim sun zauna a gida sun doge khilafa rasulillahi suna masu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce a fita yaƙi yaƙin tabuka kun san yaƙin tabuka an yi shi a lokaci mai zafi lokacin tsananin zafin rana aka fita yaƙin tabuk ga rashi a lokacin nan domin a wannan lokaci sahabbai akan ba mutum dabino guda uku ne a farkon tafiya tafiya ce tafiya ba ma zai a ba mutum guda uku ba a yi ni sai a baka dabino kwara ɗaya shine abincinka dabino kwara ɗaya kaga mu yanzu wanda ya ci dabino ai bai cewa ma ya ci abinci da wanda ya ci dabino da wanda ya ci masara da wanda ya ci gyaɗa ko motsin gemu ko mai ɓawo in ka ce ka ci abinci zai ce maka wallahi tallahi ni ban ci abinci ba rabona da abinci sun safe amma ya fi ci masara guda ɗaya ya ci masara guda ɗaya amma ba abinci bane wannan sunan shi masara ya ci gyaɗa gwangwani biyu amma wannan sunan shi gyaɗa ya ci riɗi ya ci mene ababen ci irin wannan duk mu a wurinmu ba abinci bane shi yasa idan mutum ya zo masallaci aka ba shi dabino uku ya ci ya sha ruwa in aka ce ka yi buɗe baki zai ce wallahi tallahi yau sai karfe tara ne buɗe baki tun dabinan da na ɗan sha ruwa da shi su ko zabai idan mutum ya ci dabinan na ya fashi abinci kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani aiki sai sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam to shine nan Allah ke faɗin masu kishiyantan ɗabi'un sahabbai yace farayal mukhallafuna waɗannan masu saɓawa wanda suka ƙi fita yaƙi suna ta farin ciki bi maq'adihim khilaf rasulillah saboda sun saba manzon Allah sallallahu alaihi sun kifita yaki sun kifita yakin tabuk kai da karshe ma a yakin tabukan nan tun ana ba da dabino ɗaiɗai sai aka dawo ba dabina sai dai ku biyu da kai da abokinka a haɗa ku a ce ga dabino guda ɗaya a tantufu awa da haka yadda sahabbai suka kai sai a raba dabinon guda biyu kai a baka rabi ni a bani rabi kamar da safe in an wayi gari kai bismillah ka dan falli ɗaya bisa uku shi kenan ka dan samu ruwa kwaifa ɗaya biyu uku ka sha shi kenan ila kuma can da rana can bayan azahar ka dan falla rabin dabino fa rabi ba kwallo ɗaya ba to kila kuma da daddare ka cinye sauran to daga nan sai kwallon kwallon ne za a rika sharing kuma sai wannan a ce to kai ka rike kwallon na awa uku sai ka dan sa a bakin ka dai kar yawunka ya kafe kana dan jin wani abu baki kana dan motsawa in ka dan yi tafiya awa uku awa hudu sai kuma ka ba dan uwanka shi ma dan samu ya sa a baki yana dan mammotsa shi haka aka ji yakin tabu don Allah kuna jin wannan in ba aikin imani ba akwai wanda zai iya wannan to aikin sahabbai kenan na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga garin Madina zuwa Tabuka kilomita 700 kamun ka tashi daga nan zaka je Lagos kamar ka tashi daga nan zaka je Lagos ne fa sannan kuma in an je ba wai fa za a je neman aiki bane yaƙi yaƙin kuma da mutanen Rum kiristocin Rum da su za a yi yaƙin wanda dama can suna da civilization akwai ci gaba a tare da su tun kafin mazuwan addinin musulunci to su za a je a yaƙa to shine annabi sallallahu duk idan zai je yaƙi bai ma faɗin inda zai je yaƙin wallahi da ghairiha duk inda annabi yake son ya je yaƙi in yana son a kai yaƙi misali zangon kata misali sai sai in aka shishirya ba zai gaya muku inda za a je ba sai a kama hanyar Kano sai an je flyover sannan sai a bi ta sama saboda kar munafikai su kewaya su faɗi cewa ga inda za a je amma a yakin tabuka karar annabi ya gaya ma kowa inda za a saboda kilomita 700 ne kowa ya kintsi kawai ya tattali kowa ya tattali ya kintsa kan shi fito a lokacin nan ne aka tantance tsakanin makaryata da masu gaskiya shi yasa a yau wanda ka ji ya fito yana zagin sahabi wannan mutumin ba shi da imani ba mummuni bane ba musulmi bane su ne suke irin wannan jihadin a lokaci mai tsanani Allah da kanshi ya kira shi fi sa'atul usra lokacin matsanancin hali to shi ya so nan munafikan sai suka kifita yakin da suka kifita yakin kuma sai suka koma suna farin ciki sun kifita yakin kaga matsaloli guda biyu sun ƙi yin jihadin ai akwai mummune da ba su je yakin ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi su ka abdin malik ai bai je yakin ba murra dini wane ne su uku din nan da Qur'ani ya kawo ala falafatal ladina khulifu amma su da basu je yakin ba zuciyarsu na cike da bakin ciki da tashin hankali suna zargin kansu suna ganin iri-iri yanzu annabi ya fita yaki mu muna zaune a gida mu muna zaune a gida daga lokacin da duniya ce musu kunci to za su yi daidai da wanda bai je yakin ba kuma yana farin ciki bai je yakin ba shi wannan bai je bane amma yana zargin kansa shi kuma wannan bai je yakin ba kuma yana farin ciki to dabi'an munafiqai kenan to shine Allah ke gaya mana wa karihu an yujahidu ma'a rasul bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kuma suna kyama suna kyaman fi jihadi a tafarkin Allah da dukiyoyinsu da rayukansu suna kyaman haka ku kawo dukiyanku a taimaki addinin musulunci a ɗauki nauyin ɗalibai a ɗauki nauyin masu da'awa a karantar da al'umma a gyara ma al'umma makarantu na addini a gina musu masallatai da za a samar da tarbiyya to wa karihu suna kyaman wannan saɓanin mummunai su kuma suna farin ciki ne in sun ba Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wani sai ɗauko dukiyar shi gaba ɗaya sai ba Allah irin sayyidina abubakar wani sai ya raba dukiyar shi rabi ya ba Allah irin sayyidina umar wani duk lokacin da a ce kawo dukiya a taimaki addini sai ya kawo irin sayyidina usman wani lokaci ya sai raƙuma dubu da kayan da ke ɗauki akan raƙuma ya ce aje a taimaki addinin Allah wani lokaci ya sai wata rijiya ya ce an bar mu mummune su ci gaba da amfana da ita duk lokacin da a ce ku kawo dukiya ku taimaki addini to waɗannan jigajigan sabon suna gaba gaban shi yasa wanda kaga yana zagin Abubakar ko Umar ko Usman wannan mutumin ba shi da rabo a cikin addinin musulunci saboda su ba wa karihu bane wa farihu ne an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suna farin ciki suna murna ne su rika jihadi a tafarkin Allah da dukiyoyinsu da kuma rayukansu to su waɗannan munafiqan wa qalu la tanfiru fil haqq suna yin majunansu wasiya suna gaya majunansu la tanfiru fil harbi kar ku kuskura ku fita cikin wannan zafin rana suna ma junansu wasiya suna hana junansu fita domin ɗaukaka addinin Allah sai Allah ce qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun ka gaya musu wutan jahannama zafinta ya fi wannan zafin da suke cewa wai wai la tanturu fil harri zafin wutan jahannama ya fi wannan zafin da suke cewa kar a fita a cikin ta law kanu yafqahun inda ace suna da fahimta suna gane abubuwa mala yace fa saqala an-nafiru 'ala al-mutarafina sai fita yaki wato yayi nauyi ga 'yan facaka da 'yan kesere ne da masu miƙe ƙafa akan ni'imomin duniya bi sababil mashaqqat wal har wai saboda dalilin akwai wahala tafiyan kuma akwai zafin rana fa qaddamu rahatan qasiratan sai suka gabatar da wato ainihin raha qasira hutu takaitaccen hutu sai suka gabatar da shi munqadiya wacce za ta ƙare sai suka gabatar da wannan alar rahatul abadiya a tama akan hutu na har abada wacce take cikakken hutu ne sai suka zaɓi takaitaccen hutu sai suka fifita su huta ɗan takaitaccen hutu akan hutun da yake na har abadan abada wa hadaru min al-harri sai suka tsoraci zafin rana allazi taqi minhu dhilal wanda ke zafin ranar nan fa sanyin inuwa ma na gusar da shi duk yadda kake cikin zafin rana in dai a duniya ne kana samun ƙasar itaciya ka shiga kamanta kana samun inuwan ɗaki ka shiga kamanta kai ko bukka bukka kai idan ka shige kamance da wannan zafin rana sai suka ji tsoron zafin ranan da yake inuwa ma takaitaccen inuwa na iya gusar da shi wa tadhhabu al-bukur wal asar sanyin safiya da sanyin yammaci dina kusa da wannan zafin rana duk iya yadda rana ta kai da tsananinta rana tana fadawa sai ka ga sanyi kuma ya sako inuwa ta samu alfijir na kesowa sai ka ga sanyi ya samu kuma ainihin wato sanyi da inuwa ya samu to ashe wannan zafin ranar ma ta aikace ne to su sai suka yadda sai suka sama kansa tsoron zafin ranar da yake akwai abubuwa ma da yawa da ke iya gusar da wannan zafin rana sai suka fifita wannan alal harri shadid akan zafin rana mai tsanani Allah zai la yaqdiru la yuqdiru qadruhu wanda yake ba za ka iya kididdige irin tsananin zafin wannan ranan ba wa hiya an-narul hamiya ita ce zafin wutar jahannama mai kuna mai tsananin zafi don haka muhallin shari'a nan shi ne duk masu miƙe ƙafa a cikin duniya su ta fashaka to wannan yakan dankatar da gangan jikinsu su kasa aikin alkhairi sai su zama ruɗaɗɗu sai su zama ba sa iya lissafi ga zafi wanda in ka ji shi yanzu da rana da daddare ba za ka ji wannan zafin ba da safe ba za ka ji wannan zafin ba to shi za ka fifita har ka ƙi yin aikin alkhairi wanda in ka ƙi yin aikin alkhairi zai faɗar da kai cikin wani zafin da yake na dindindin ba shi da iyaka har abadan abada to sai mutum ya ga a to bari kawai in fifita wannan akan wancan to kaga wannan alama ne na ruɗewa da firgicewa da kuma bankawura abu na shida ma da ya ce a sarrafa سببا للإعراب على أقدار الله للإعتراض على أقدار الله كيسريني da fasaka a duniya yana sabbaba mutum ya zama yana cin gyaran kaddaran Allah ya zama yana cin gyaran kaddaran Allah mala yace qala Allah azza wa jalla Allah da girma da buwaya yana cewa fa ammal insan yadda al'amari yake kaga shi jinsin mutum idza mabtalahu rabbuhu idan ubangijinsa ya jarabce shi fa akramahu ya girmama shi wa na'amahu ya bashi ni'imomin duniya fa yaqulu rabbi akraman sai ka ji mutum yana cewa kai ai Allah yana so na ai Allah ya girmama ni kai ai Allah ya kyauta ai Allah kaza sai ta faɗin alkhairai wa amma idza mabtalahu amma idan ubangiji Allah ya jarabce shi فقدر عليه رزقه sai Allah ya tafara arzikin bawa ya hana shi ni'imomi ya hana shi fataka da walwala da jin daɗi fa yaqulu rabbi ahanan sai ka ji mutum yana cin gyaran Allah yana cewa Allah ya walakanta ni ba haka ya kamata in zama ba ya kamata in shiga cikin masu kuɗi ne ya kamata in shiga cikin masu fataka ne yanzu abin da zan ci ya gagare ni tufafi ya gagare ni sai ka ga mutum yana kalmomin da suke fasa ta Allah yana mai cin gyaran Allah subhanahu wa ta'ala akan irin ni'imomin da ya masa mali ya ce fa hadhihi halatul mutaraf halil mutaraf wannan ita ce hali wato shine hali na masu fashaka idza an'ama Allahu alaihi bir rizq wa ni'am idan Allah ya yi masa ni'ima ya ba shi arziki ya ba shi ni'imomi ya ƙulu sai ka ji ɗan facaka yana cewa inna rabbi akramani lalle mahalicci Allah ya girmama ni li'annahu yuhibbuni saboda Allah yana so na wa idza talahu Allah in ko Allah ya jarabce shi bi anwa'il makarih da dangogin ababen ki tarahu ya ataridu sai ka ga yana cin gyaran kaddaran Allah wa yajza'u yana nuna raki da rashin jin dadin sa wala yasbiru ala ma asabahu ba zai iya hakuri ba akan abin da Allah ya jarabce shi da shi kullu hadha bi sababi taraf to galibi duk irin wannan yakan faru ne saboda mutum ya saba da fasaka walau annahu asha da a ce mutum ya rayu zahidan yana mai zuhudu a duniya wato yana cin duniya gwargwadon abin da Allah ya bashi ba tare da fasaka ba basiqan yana daidaitawa ba ya ba ba fallafa la taqabbala tilkal masa'ib to lalle a wannan lokacin da Allah ya jarabci bawa za ka ga mutum zai iya karban wannan musiban da Allah ya jefa masa wa radiya biha zai kuma yadda cewa wannan daga Allah take kuma Allah yayi daidai bal to wa hamida wa hamida Allah alaiha kai ba ma haka nan ba sai kaga bawa yana gode ma Allah akan wata jarabawa da Allah ya masa sai mala ya ce walau ta'ammalna da zami nazari da kyau lawajadna da mun samu anna sabar ala al-faqri haƙuri akan talauci a hawanu min sabari al-ghina ya fi sauƙi fiye da haƙuri akan arziki wato talaka ya fi haƙuri sama da mai arziki galibi talakawa ga munan talakawa ne amma sai ka ga muna zuwa masallaci muna yin abubuwan da Allah ya umarce mu muna nisantan ababen da Allah ya hane mu gwargwadon hali abinda kuma muka kafa sai ka ga mana hada da istighfari amma mai kuɗi da yawa ba zai iya haka ba masu kuɗi da yawa ba za su iya yin abin da Allah ya umarce su ba ba kuma za su iya hannuwa akan abin da Allah ya hane su ba inda kuma jarabawa ta faɗa musu sai ka ga mutum zuciyar shi yana fassara shi yana jin zafin Allah yana ganin Allah bai abin da ya dace to shi ne na malai ke ce maka haƙuri akan talauci ya fi sauƙi fiye da haƙuri akan al'amarin arziki to da haka shi yasa a cikin wani hadisi yana cewa akwai daga cikin mutane wanda Allah ke talauta shi domin Allah ya san cewa inda zai azurta shi to zai kangare ma Allah sai Allah ya shi cikin talauci sai wannan ɗin kuma ya sa sai kaga yana tudin Allah yana ta ibada yana ta sallah yana ta neman ilimi yana aiki gwargwado da abin da ya sani to kaga yanzu wannan talauci ya zama shi alkhairi da Allah ya azurta shi kila da ya kangare da ya kangare da ya bauɗe shi ne a cikin wani hadisi duk da kasancewar hadisin isnadin shi malamai da dama sun raunana shi amma malamai suka ce ma'anan wannan hadisin daidai ne yana cewa bajiru bil amali sab'an hal tantazurun ku gaggawan aikin alkhairi ko kuna jiran sai waɗansu abubuwa guda biyar guda bakwai sun faru sannan za ku yi aikin alkhairi sai ce illa faƙaran mansiyan kuna jiran talauci mai mantar da mutum kansa sai wannan lokacin ne sannan mutum zai ce zai bi Allah yanzu kana ɗan cikin halin ba yabo ba fallasa wata rana ka samu wata rana ka rasa wata rana ka samu da yawa wata rana ka samu kaɗan wata rana ka samu mai daɗi wata rana dai a daure a caka na ana godiya ga Allah to lokacin da ka faɗa cikin baƙin talauci abin da za ka ci ma sai ka kwana ka uni ka kwana ka uni baka samu ba to a lokacin nan ne kake da daman da zaka ce bari in shagaltu in ta bautan Allah bari in shagaltu in ta sallah in ta da'awa in ta neman ilimi a lokacin an koma neman abinci ne kawai shine illa faqaran mansiyan aw ghinan mutriyan ko ko kuna jiran sai arziki ne sa kagawa ya zo muku sannan za ku bi Allah yanzu kana tare da talaka ƴan uwanka baka jin wari na bana jin warinka amma akwai masu kuɗin da yake ya zo ya zauna a nan zai rika jin warin mu ne zai rika jin kamar wani mushe ya mutu warin waye warin talakawa ne kawai galibi ba su ba su da tararen da za su sa galibi rigan shi ya sa ya kuma maimaita ka sa riga jiya yau ma ka ƙara maimaita ta shi kuma bai san haka ba sai ya rika jin warinka sai ya rika ganin ya fi ƙarfin ya zauna da irin waɗannan talakawan to shine ghinan muqziyan wadata mai sa ɗagawa au maraban mufsidan ko rashin lafiya mai ƙarar da kai mai sa ka lalace ga baki ɗaya ƙila da kana gani da idanunka guda biyu yanzu makanta ya zo Allah ya kyauta ko mutum yana tafiya da ƙafafuwan shi yanzu ciwon ƙafa ya hana Allah ya ƙara wa malam Habibu lafiya ga yanin ciwon ƙafa ya hana shi fitowa masallaci ciwon ƙafa ya hana shi fitowa masallaci to tun da ko ya kasa zuwa masallaci to ballan sana je daura aure ko ya je ko ya je gaiko mutuwa to irin wannan rashin lafiyan kila shi ya mata kisa a yana zaune zai gane mai shiga zai gane mai fita amma dai ba zai iya tafiya ba to akwai rashin lafiyan da yake sai dai a kwantar sai dai a taya akwai rashin lafiyan da yake abinci ma sai an baka ba ma za ka iya ci ba sai dai a ɗan sa maka ruwa farau farau ka ɗan sha kurɓa ɗaya kurɓa biyu shi kenan to sai wannan lokacin ya zo ne sai ka ce yawwa to alhamdulillah dama ta samu yanzu bari in ci gaba da bautan Allah kaga ai ba zai yi ba shine maradan mufsidan aw haraman muflidan haram tsufa mai karar da mutum shi kana ji kana gani zaka kare ana ta zaizaye ka ne da kana gaban kuruciya to kana fara wuce shekara arba'in to an fara zaizaye ka an fara zaizaye ka ana ta saran jikinka ana ta saran jikinka lokacin da ka kai shekara saba'in shekara tamanin ina abin da ake yi ai sai dai ka rika jin labari bacci dai sai dai ka rika jin labarin wai ana baccin awa bakwai duk bayan awa ɗaya sai ka farka ko awa biyu bacci ba shi abinci ma ba daɗi ke maka ba akwai wanda za ga in ya zo cin abincin sai ya ɗibi siga ya zuba wai yana dai son ya ɗan samu kit a bakin shi ko ɗan yaya ko kuma a ɗibo mishi magi a ƙara barbaɗa wai dai ɗan samu kit shekaru ne kawai suka ƙara da shi shekaru ne tafiya da yana iya tafiya tsawon lokaci amma yanzu ba zai yiwuwa ka gama wani saboda ƙarfin da Allah ya mai har buhu masara yana iya ɗagawa amma tsufa ya zo rabin buhu ba zai iya ba ciya biyar ma ba zai iya ba ice wannan ba zai iya ɗagawa ba rayuwa dai ta riga ta ƙare kawai to sai wannan lokacin ya zo ne za ka samu damar yin Allah au mautan mujlizan ko ko mutuwa da suke zuwa a ke lokacin da ka ga mala'ika a lokacin da za ka ce yawwa mala'ika da Allah ɗan jira ni minti goma in ɗan yi nafin fili in yi ambatan Allah in yi sadaka ai Allah ya gaya mana idza ja ajaluhum ba wani sauran jinkiri kuma aw dajjal ko kuna jiran sai dujjal ya zo ne zamanin dujjal zamanin fitina mafi sharri yace fa sharru ghaibun yuntabar babu mafi sharrin abin da ake jira da ya zo maka mun dujjal yace aw sa'a ko ko kuna jiran tashin alkiyama ne yace fa sa'atu adhawa amma alkiyama ita ce mafi daci ita ce mafi musiba to duk abin da zaka yi na alkhairi to kaya irin halin da kake ciki yanzu idan arziki ya zo maka yana iya sa maka dagawa to shine almutrafin din arziki ya zo musu sun saba da miƙe ƙafa da kwanciya a ɗaki mai sanyi da jin daɗi da cin kayan abin da suka ga dama to yanzu kuma gashi ana son a yi wani abu wanda ba wannan ba sai ga ba zai iya ba sai ga ba zai iya ba to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya daidaita mana al'amura Allah ka warkar da mu daga wannan muguwar cuta ya Allah ka ba mu duniya daidai gwargwadon abin da za mu ci kuma mu ambace ka mu kuma ne da gidan lahira kada Allah ka bar mu cikin talauci da wahala da kunci wanda shi ma zai shagaltar da mu mu watsi da hanyar Allah amma ya Allah ka daidaita mana arzikin mu wanda za mu samu abin da za mu ci mu sha kuma mu ibada mu kasance Allah ko mu dace da gidan aljanna abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ka yafe wa sallallahu wa baraka ala nabiyyil karim subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi